الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkamu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato taujih na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadza bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyya muna wato cikin suratul nisa wannan shine darasin mu ko zaman mu na 35 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu a cikin wannan darasi da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayat da zamu tashi akan ta cikin suratul nisa aya ta 114 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la khaira fi katirin min najwahum babu alkhairi kwata kwata a cikin da yawa daga cikin ganawan mutane illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya umurni da sadaqa au ma'arufin ko kuma wani abu na gari au islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane wannan yana nuna galibin majalisun nan mutane ba a tattauna akan abu na alkhairi sai dai sharri ko abin da bai da amfani mun gane ko to da yace sadaqa au ma'ruf ai ita sadaqa tana cikin ma'ruf islahin bainan nas shi ma yana cikin ma'ruf sai da to an yi zikrul khas qabla al'am wa zikrul khas ba'da al'am lil inayati bihi domin duk abu wanda yake na gari ai sadaka tana cikin abu na gari yin sulhu tsakanin mutane cikin abu na gari to amma saboda ina da su an ka faɗi wannan ban sani ko mun fahimta ba to nan da yace la khaira fi kathirin min najwa illa man amara bi sadaqatin wato yana daga cikin abubuwan da in an ka same su mun sha faɗar su ko mun faɗe su a cikin suratul baqara in abubuwa guda biyu ba a iya fassara su sai daidai dole sai an kaddara abin da zai sa wasu samu haduwa kaga babu alkhairi cikin gana wasu sai man wanda ya sadaka kaga ganawa daban ai sadaka daban kenan nan ko cikin na farko ko cikin na biyu sai an kaddara an gane ko kenan ko ka ce la khaira fi kathirin min najwahum illa najwa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas domin an najwa daban dan adam daban muna ganewa ko yawwa wannan shi ne abin da ya kamata wato mu fahimta to sai Allah ce to man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aikata wannan don neman yarda Allah kaga ikhlasu ya shigo gakka ya aiki don neman yarda wani niyya tana da tasiri game da aikin dan adam shi yasa wani karatu kadan Allah ya bashi amma albarka sai tana da yawa saboda don Allah yake yi wani kuma ga karatun mai yawa amma saboda babu ikhlasi karatun ya wargaji babu albarka Allah kai mu da tsari sai Allah ce to duk wanda ya haka zalika to ai abubuwan da ya hudi suna da yawa akwai sadaka akwai ma'ruf akwai islah sai ce zalika bai ce ulaika ba ni yasa bi ta'wili al-mazkur wa man yaf'al zalika al-mazkur duk wanda ya aikata abinda an ka ambata masani ko mun fahimta ba to sai Allah subhanahu wata'ala ce fa sawfa nutihi ajran azima imam abu amr ibn al-ala da kuma hamza an gane ko al-kufi da khalaf al-kufi an gane ko dama qira'ata hamza qira'ata khalaf khalaf al-ashir far'u ce ta qira'ata hamza an gane ko kuma rawi ne shi nan na na Hamza can cikin kira'a shi bayan shi na da tashi kira'a kuma yana da riwaya wajen Hamza khalaf an gane ko Imam Shatibi yace rawa khalafun anhu wa khalladun alladhi rawahu Sulaimun mutqanan wa muhassala yace to fa sawfa nu'tihi ajran azima su waɗannan Abu Amr da Hamza da Khalaf sun karanta fa sawfa yu'tihi ajran azima to ya zamu yi da wannan kenan sai malaman da suke taujihun qira'at al-ashr bil qur'an sun kace qira'a ta abu amr da hamza da khalaf yu'tihi an kafa mata hujja da siyaki domin suna Allah ta kaddama qablaha lafzul jalala wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi kaga suna Allah ya gabata to fa sawfa yu'tihi ai fa sawfa yu'tihi Allahu ajran azima amma qira'a da tace fa sawfa nu'tihi bin nun an gane ko ita ko an kafa mata hujja da da nazif ba da siyaki ba tamkar irin ta inda Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghrib tatmi fasaufa nu'tihi ajran azima za mu bashi ladawo da take mai girma an gane ko kuma sai kai hattara tunda sun zan fasaufa nu'tihi ajran azima iri daya ko wace sai ka dibi ayar da za ta zo bayan ta fasaufa nu'tihi ajran azima nan wa man yuqatil yushaqiqir rasula can kuma man yuqatil fi sabilillahi fa yuqtal aw yaghrib fasaufa nu'tihi ajran azima wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi a wajen hadda anan kuma abinda zamu kara shine kenan qira'a fa sawfa nu'tihi an yi iltifati ibtigha'a mardatillah uslubul ghaiba na fa sawfa nu'tihi sai an kai ni iltifati uslubul khitab kama Allah kuma yana magana zamu baka zamu bashi kenan kama Allah yana magana da shi kai tsaye ko qul lahum fa sawfa nu'tihi ajran 'azima qul lahum fa sawfa nu'tihi ajran 'azima kaga ya musu manzo sallallahu alaihi wasallam zamu bashi lada mai girma mun gane ko kenan uslubul iltifati a cikin ilimin balaga mun fahimci wannan da kyau yawwa to almuhimma wannan aya ta kawo sulhu tsakankanin mutane ka yi umarni da sadaka kuma in kana da abin basuwa kai kai ba ka bayar mana kake cikin mutane su bayar kai ba ka basuwa islah bainan nas yana da cikin abin da ake so domin duniya dama sai an samu rikici wani ma rikicin har a ta kiyama da shi shi yasa Allah ya ce yan aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli za mu cire abin da ke cikin zuciyarsu na kyamar juna saboda ko da ana musulmi akwai abubuwan da shaitan yake kawo kuma galibin su sun tattaru ne cikin almimatul arba'a wajen neman matsayi da neman kuɗi da neman mace mai kyau da neman maslaha ka kai karan kanka shi yasa kuke ganin duk wanda ta kai ne ya kai sai ya zama kyan al'umma an gane ku a gidanku in dai kan kaɗai ka sani to kaga ka zan matsala cikin family ɗinku in kan kaɗai ka sani ka zan matsala cikin ƙabila in kan kaɗai ka sani ka zan matsala a garinku in kan kaɗai ka sani ka zan matsala a jihar ku in kan kaɗai ka sani ka zan matsala an gane ko a ƙasar ku in kan kaɗai ka sani ka zan matsala ga ƙasa kuma ka zan matsala ga duniya to irin waɗannan mutane su ne kullum da su ake haɗa kai don a cuci al'ummar su saboda su ta kansu ɗaya suka in dai sun hita kowa shi halaka Allah kai mun tsaji bari mu bar wannan aya haka haka nan ayar da za mu tashi akan ta ta gaba aya ce ta 123 da 124 a cikin suratul nisa inda Allah ce laysa bi amaniyikum an gane ko imamu abu ja'far ya karanta laysa bi amaniyikum yayi takhfifi an gane ko asalin shi amaniyi to dama yana da cikin khasa'isul lughal arabiyya at-takhfif Allah ce al'amari yadda yake ba da gurin ku ba ku muminai wala amaniya wala amaniya ahlul kitab ba da kuma gurin ahlul kitab ba mun gane ko ko kuma su abin nan wala amani abin nan imamu abu ja'far ya karanta bai bi takhfif an gane ko wala amaniyi ahlul kitab kinan shi ya karanta laysa bi amanikum wala amani wala amani ahlul kitab ba da gurin ku ba ba da gurin ku bane al'amari yake man ya'mal su'an wanda duk ya aikata mummuna abinda bai da kyau yujza bih to za a sakan ka mishi da shi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira bai samun wani Allah wanda yake majidincin lamari ko mai taimako to anan amani ahlul kitabi su ahlul kitabi suna da burace burace na ƙarya Allah ce wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum burace buracen su ne an gane ko to don haka suna da wasu abubuwa da sun kai buri na ƙarya waɗanda ba a gina su akan ilimi ba shi yasa Allah ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ko illa amaniya an gane ko burace burace ne suke yi to Allah ya ce kenan dakka zauna kai musulmi ne kace baka aikin komai irin yadda turawa sun ka sun ka kirkiro yanzu al-islamu ruhi musulunci na zuciya wanda ba a sallah ba a zakka ba a aikin haji sunan musulunci ɗaya za a ɗauka sai ka zaman ka sai Allah ya dauke ka shi kada ka aljanna Allah ya ce a yatma kullu mri'in minhum an yudkhal jannata na'i to wannan abin akwai shi cikin yahudawa da kristoci an gane ko da suke kira non pratiquant mutum ne ya yarda wata akida amma bai aikin komi cikin ta shine musulman non pratiquant suna son a kama musulmi wanda bai aikin komi mutum ya sha giya ta yayi zina bai sallah bai azumi bai zakka kuma shikenan ya dauki sunan musulunci kawai sai a dauke shi a wurga shi a cikin aljanna haka da suke yi to Allah ya ce a ba haka nan bane su ma ahli kitabi ba da nasu ba duk wanda ya aikata mummuna za a sa kanka mai kenan in ka aikata mai kyau ka tashi kai aiki ga ka ce a kai kawai kai kaza na kakka zana kakka laɗe kai ɗan ƙasa kaza na ko kai ɗan ƙabila kaza na ko kai ɗan family kaza na ko kai ɗan wani kaza na babu ruwan Allah da wannan man ya amal su an yuji zabe baba annabi Ibrahim da bai bi Allah ba wata an kai dan annabi Nuhu da bai bi Allah ba shi na ɗaya daga cikin ɗiyan ulul azmi minar rusuli wuta yi mata annabi Nuhu da bata bi Allah ba wuta ta yi matar annabi Lut da bata bai Allah ba wuta ta yi Fir'auna matar shi aljanna ta yi kuma kaga wurtaccen kafiri na ba sai ko mun fahimta ba dan haka ayat tana nuna mana sai an tashi an yi aiki sannan abu na karshe da zamu faɗa kafin mu ce aya ta gaba ta bayanta shine cewa da yace man ya'mal su an yuzabi duk wanda ya aikata mummuna za a saka kan kamai da shi kaga wanga sharadi ne da jawabi to sai ka ƙara wani abu illam yatub in bai tuba ba tunda in ka tuba Allah yana gafara sai ka hada wagga da waccan sura ayu sai Allah ce to man ya'mal min as-salihati tunda ya faɗi wanda ya aikata mummuna wanda ya aikata mummuna za a sakan kamai da shi to wanda ya aikata nagari fa shi ma za a sakan kamai da shi ba yana nuna wanda ya aikata nagari ba za a sakan kamai ba sai Allah ya faɗi shi karara wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki nagari kana iya cewa min as-salihati nan min tabi'idiyya ce sashen aiki nagari don babu wanda zai iya yin duk ayyuka nagari ko wa man ya'mal min as-salihati wanda ya aikata ayyuka na gari min sai ta zamanto bayaniya wanda ya aikata ayyuka na gari kenan jinsin abin da ya aikata min zakarin aw unsa namiji ne ko mace a gani ko namiji ko mace wa huwa mu'minun kuma shina mumini imam qalun rawi na nafi' da abu amr al-basri da kuma imam al-kisai al-kufi da imam abu ja'far al-madani sun karanta wato wahwa mu'min to nan da kace wa huwa da kace wahwa duk dai ma'anar su daya sai dai kira'a ce ta bambanta to in yana mumini Allah ce fa ulaika yadkhuluna aljannata ko wala yuzlamuna naqira za su shiga aljanna ba za a zalunce su koda naqiran ba mun kace shine wannan dan digo wanda yake kan dabino in ka dauki dan dabino ba inda tsaga take ba baya akwai wani digo ake shi naqir mun gane ko yawwa to imam ibn kathir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu abu ja'far al-madani da shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da rauh wanda shi kuma rawi ne na wato yaqub sun karanta fa ulaika yudkhaluna al-jannata ba yadkhuluna ba yudkhaluna al-jannata za a sa su aljanna an gane ko yadkhuluna al-jannata kuma za su shiga aljanna sai malamai sun kai taujihin waɗannan ƙira'at sun ka ce kowace ƙira'a tana da annazir tamka inda an ka ce yudkhalunal jannata za a sa su aljanna kenan sai an sa su ko ba karan bane to Allah ya ce wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam a cikin suratu ibrahim udkhila an shigar da su yadkhulunal jannata za su shiga aljanna an gane ko to shi ko kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun ku shiga aljanna kenan kaga su za su shiga kenan udkhuluha bi salamin aminin ko ba karan bane ku shiga da aminci salamin da aminci aminina kuma masu aminci za su shiga da aminci kuma aminina nan ismul fa'il ne yufidu thubut wa istiqrar tabbataccen aminci kakkace da salamin da aminci amini da aminci wani ce akram kallahu sarna a ƙara biba bakin da ne saboda wani ba ya fahimta ina fata an fahimci ni to sannan ƙira'a ta yudkhaluna ana sanya su an gane ko an ƙara mata taujihi da cewa siyaki domin inda Allah subhanahu ta'ala ce wala yuzlamuna ba za a zalunce su ba ka gane bari ce yudkhaluna kuma ce wala yuzlamuna dukkan shi mabniyun lil maf'ul da kuma can inda Allah subhanahu wata'ala ce yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a za a sanya musu kayan kawa wannan duk yana nuna dai za a yi musu za a yi musu ba wai zancen duhuli ba da kawa da abin da duk guda ne a'a fi'ilin shi ga shi irin ta za a yi musu ne idan sai da manto mabniyun lil maf'uli to ka jadda an kai taujihin ta kuma dama sai an shigar da su za su shiga don babu da isa shiga aljanna sai da izinin wa sai da izinin Allah to in Allah ya ce a shigar da kai mala'iku za su shigar da kai kai kuma kana tafiya sai ka shiga Allah ya sanya mu daga cikin su to ka jadda za a taujihin wato wannan qira'a aya ta gaba wanda zamu zo akan ta ita ce aya ta 128 inda Allah ya ce wa in imra'atun an gane ko in an samu mata imra'a mata wasu sun ce nan imra'a suka yi saɓani wasu malamai in ka diba cikin alqararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi in in suna zo bayan ta an gane ko wasu suka ce tana matsayin wato mubtada in ban manta ba Imam al-Farra'i khafat sai zaman to shine khabar na mubtada an gane ko wasu sun ka ce a'a fi'ili ne an ka shahi kenan wa in khafat imra'atun khafat sai an ka shahi na farko saboda na biyu zai wakilce shi ba sani ko fahimta ba yawwa akwai maganganu mazhab kusan guda uku karkashin wannan wajen i'rabin shi kenan muna ganewa ko mm. yawwa to in mace ta ji tsoro min ba'aliha daga mijinta nushuzan bijirewa ko ɗaukar kai an gane ko miji ya fara gajiya da matarsa au iradan ko ya kauda kai da gare ta ba ruwan shi da ita sai Allah ce to fala junaha alaihima babu laihi gare su ita mata da mijin an yusliha bainahuma sulha su yi sulhu a tsakankanin su yusliha daga aslaha yuslihu islahan wannan ita ce wato qira'ata al-kufiyuna da wato da hamza da kisa'i da khalaf da asim sauran sun karanta kuma an yassalaha bainahuma sulha an gane ko yassalaha asalin shi ya tasalaha ta sai an kamar ta salu kinan waznikin shi ya tafa'ala sai su yi sulhu tsakankanin su ina fata an fahimce ni to qira'a wadda ta zo an yusliha sai an ka nemo mata nazir tamkatta ayi taujihin ta da alqur'ani inda Allah ya ce وإن طائفتان من المؤمنين من المؤمنين اقتتلوا تتمي فأصلحوا بي بينهما أصلحوا يتي أغني دق أصلح يصلحني فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين توسي الله تي والصلح خير شي ينصلح الخير كو شيني ما في الخير كو شيني الخير وأحضرت الأنفس الشح uhdirat an kusa an halarto da rayuka a shuha da mi da ruwa ma'ana yana daga cikin ɗabi'ar rayuwa shine ruwa to sai malamai sun ce shin da albukhulu da ashuhu da ɗaya ne ya ashuhu malam malam misu'am eh makolu eh makolu kenan to to albakhiluha to yabuwancin su to yabuwancin su to kana ita haka su dai malamai suka bambanta su suke cewa in an ce al-bukhlu shine mutumin da yana da bai bayarwa ashuhu kuma ɗabi'a ce gashi bai da ko da bai da fatan shi ka Allah shi ba shi hana mu mutane sai ka ce mutum maciyaci na ce Allah ya sa in yi kuɗi shi na gwada mu mutane iyakarsu eh alfuruqul lughawiyya haka sun ka ci Allah ce to wa in tuhsinu wa tattaqu in kun ka kyautata kun ka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah masani na game da abin da kuka aikatawa ko kuma Allah mai baku labari an gane ko yawwa to a nan ba sai mun tsawaita bayani ba abinda za mu ƙara guda biyu ne wajen hadda aya ta 128 wa in tuhsinu wa tattaku aya da ta zo bayanta ta 129 wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurur rahima sai ai hattara kenan tuhsinu shine na farko tuslihu shine mi na biyu a wajen hadda abu na gaba shine cewa wannan yana nuna kamar in ka dibi cikin asar ko cikin ibnu kasir misali za ku kamar sauda matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ba da kwananta ga aisha saboda ita ma ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ta tsufa sannan bayan khadija wace mace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara aure eh zainab bintu jahsh zainab bintu jahsh a madina ne cikin ahzabu da kissa ta zo sauda aka fara aure sannan aisha muna ganewa yawwa to ita sauda da ba ta girma ya kama ta ba san kuma fahimta ba to sai ta bada daren ta ga Aisha to suna kafa hujja kamar tafsirin wannan aya da ta ga girma ya kama ta to sai ta bada bugga to kamar wannan aya wasu malamai suna cewa ba shine sababin nuzulcin saukar ta ba amma tafsirin ta irin yadda ta ga kamar girma ya kama ta ba ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wulakantar da ita ba nushuzan aw i'radan a'a ita dai ta bada kuma wannan misali ne ga mace in ta tsufa ta bar mijinta don tawa mijinta kwananta ga sauran yara ba wani abu na ba to amma ina wanda ga cewa mijinta ba zai aure ba ko ita tsufa kuma ɗiyanta su kama mata su zan rebel yan tawayi musamman in su in uban shi bai da hali suna da hali ta ce ga su ba shi kuɗi ya ƙara aure to in ya je ya zina fa ko ko an ka ganshi wajen kullum shi na wajen wannan yarinya shi na wajen wannan yarinya ni za a ci ko mace mijinta ya mutu da saurarta tana son ta yi aure ‘ya'yanta su hana to ya an ka kama ta da wani ƙato ba ba zai kuma fahimta ba shi yasa mace in tana da wayo in ta gab ba ta da shawa saboda galibi shawa tana rigai cire ma ‘ya mace bisa ga ɗa namiji mace da ta fara kai shekarar nan hamsin sai ga ba ta da shawar kwanciya to shi ko namiji yana iya kai shekara saba'in kuma yana da shawar kwanciya tamanin ba to yanzu ya za a yi kaga an samu matsala to in yaya sun ka shiga karshen sai a samu matsala su ko kamar gidajen masu kuɗi da gidajen manya-manyan yan boko matar mai gida ta haisu mijinta ya je ya yi zina da ya kawo mata kishiya wallahi tun da ta san wai shege bai da gado to Allah ya kyauta to galibi waɗannan abubuwa in mun ka tsananta cikin su za a samu matsala ba abin kumya bane a ga babanku ya ƙara aure amma abin kumya ne a kama babanku da wata mace in kuna da hankali sai ku kauce in kun kiya kuma abin da ya faru gare ku ta ƙare mu dai mun faɗa muku wallahu ta'ala a'lam taujihin wannan aya mai so yana iya koma cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a shafi na 899 zai ga ƙarin bayani wallahu ta'ala a'lam ayar da zamu je ta gaba wato ita ce aya ta 135 an gane ko da kuma aya ta 136 a cikin surtun nisa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani kunu qawamina ku zamanto waɗanda suke tsaye bil qisti da adalci ba kai tsaye da kahon ka ba a tsayewa ta adalci an gane ko kamar yadda Bahaushe ke cewa na yi tsaye tsayin daka to kalma ta al qist musallathul lughawi mukhtaliful ma'na in an ce al qastu al ramma zalunci وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا القسط كما عادلت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا القسط كما شيني ترارين وتا wanda ake hayaki da shi ku zamanto kuna tsaye da adalci kunu qawamina bil qist ku zamanto tsaye akan adalci shuhada alillahi kuna masu shaida don Allah mun gane ko a cikin suratul ali suratul maida kunu qawamina lillahi shuhada bil qist kadiba cikin littafin diya'ut ta'wil fi ma'alit tanzil na abdullahi bin fodiyo kanin shekh usman bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin daidai waɗannan ayoyin ya kawo balaga da tassa an kai takdimi da ta'khiri an gane ko tun da nan cikin nisa'i fara bayani na can kuma cikin suratul ma'ida ana bayanin adalcin ne masali ko mun fahimta ba to tunda ana magana kai makafirai adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ko ala alla ta'dilu ko i'dilu huwa aqrabu للتقوى ولا يجب أنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا كما كان بني shi yasa ce kunu qawwamin lillahi tunda nan ana zancan abu ne ya shafe ka da kai da kafiri kaga hankalinka zai yi nisa kenan sai an ka kawo sunan Allah farko kunu qawwamin lillahi nan kuma ba a fara da zancen wata shari'a ba tsakanin ku da ku da kafirai to shi yasa ana zancen shaida ne to sai kuma ba shari'a tsakanin ka da kafiri ba misali aka fara bayani shi yasa aka ce kunu qawwamina bil qist ba a fara da sunan Allah ba tunda can an yi bukata a ka sunan Allah saboda tsoratarwa da razanarwa wallahu ta'ala alam sai Allah ce walau ala anfusikum kenan koda shaidar ta kasance akan kawunan ku kenan walau kanat shahadatu ala anfusikum ko awil walidaini ko ku akan iyayenku wal aqrabina ko ku yan uwan wa kusanta wanda aya tana da wayar tatbiqi domin mutun ya yarda cewa yayi kuskure ba ko yake da wannan ba galibi ko wai ba a je kotu ba ko a gida ko tsakaninka da kai da abokinka ko da matarka ko da wani abu ko da ɗalibinka kai da cewa kai kayi kuskure wallahi ba ko Allah ki ba wannan ba balantana mutum ya yi wani abu ya yi kuskure ya dawo ya bayyana amma manya manyan malamai su ba su ɗauki wannan wani abu ba an gane ko babban malami da ka iske ya ce mun faɗi mas'ala kaza mun yi kuskure sheikh nasir bin albani yana da taraju'at sheikh nasir bin albani ya inganta hadisi ya gano hadisin daga baya bai inganta bai dawo ya ce to hadisin nan da'ifi na saboda kaza can ma da ni sahaha shi saboda dalili kaza kaga ba kuskure bane ba ba abin kuma bane ko ko ya da'afa hadisi daga baya ya sahaha shi ko ya sahaha daga baya ya dawo ya ce da'ifi na da na ce sahihi na amma hadisin nan da'ifi na ga dalilin da sun kasa tunda kullu ilimi ana ƙara bincike har yake cewa al-ilmu la yaqbalu al-jumud Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da ya tafi cewa ashhurul hurum an shafe su ma'ana kenan yanzu ana yin yaki cin kowane wata daga baya ya ce ya dawo kan wannan ra'ayi saboda dalilai da sun ka bayyana ya ce da ya ɗauki wannan matsala ya yi kafa mata hujja ya yarda da ita amma ya ce daga baya dalilai sun ka bayyana mishi cewa ashharul hum haramcin su yana nan dan manzo Allah sallallahu ya ce fa inna ma uhillat li sa'atan ita makka an halatta mishi ita sannan sai ta dawo haramcin ta ya dawo ya ce ke miki nan cewa wato wannan abubuwan suna nan ba sani ko mun fahimta ba to iyaye in an ta kotu a faɗi gaskiya yana da wahala mutum ya ce baban shi ne bai da gaskiya ko mahaifin shi an gane ko kamar mace ta inda tana faɗa tsakanin da kishiyar ta kullu ita an da gaskiya kuma ɗan ta ƙarami in yayyo faɗa kullun an cuce shi ko shi yayyo zalunci ba an gane ko to idan ka faɗi gaskiya akan babanka ka ce shi ne bai da gaskiya sai ce Allah ya tsine maka albarka to yanzu ya za a yi aran ba ta kama ka Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace Allah yace wa malil zalimina min ansar azalumi ba su da mai taimakon su to ai babanka da yace Allah ya tsini ba bayan ka faɗi gaskiya ai zalunci ne to haka bai da mai taimakon wannan tsino ba za ta kama ka ba wala aqrabi da ka yan uwa yan family kinka ko makusantanka ko diyanka ko yan kabilarka sai su yi zalunci ka ce ba su da gaskiya akwai waya kowa yanzu dan gidansu da ke dauri magindi sai a manta da Allah shi yasa al'amuran ba a cin nasara sai ka manta da Allah da kusancinka da Allah ka kare dan gidanku ko dan kabilarka ko dan kasarku ko dan yankinku musulunci bai da wannan ba Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muqaddima ta Adwaul Bayan yace Allah ya gaskatar da Balqisu a lokacin da tana kafira wa kadhalika yaf'aluna ko baka nan bane in mun dauki alwaw wawul istinaf ba wawul atfi ba tunda malaman da suka ce wawul atfi ce kenan magana ta ce amma wawul istinaf magana ta ce yace lam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha kafircin ta bai hana ba Allah ya gaskata ta kenan ko kafiri ya faɗi gaskiya sai mu ce gaskiya ce sai da ba mu san dalilin da ya faɗi ta ba amma ba ce magana ƙarya ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Hurairah da ya kama shaydan kwana uku amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub yace sadaqaka ya ga maka gaskiya wa huwa kadhub sai dai shi makareci kaga sadaqaka fi'ili ne yufidul hadath amma wa huwa kadhub jumla ce ismiya tufidu thubut wal istiqrar nan dai yayi gaskiya amma dabi'a shi shi makareci domin mai gaskiya yana iya ƙarya daya makareci kuma wata rana ana samun yayi gaskiya Allah ya kyauta in yakun ganiyan in shi mai wanda za a shaida a gare shi ko a kan shi kuma ana ana yin ash-shahadatu lahu kuma ana yin ash-shahadatu alaihi in an ce shahida lahu ya yi masa shaida an gane ko ma'ana ta gari kenan in haƙƙin shi ne zai amsu shahida alaihi ya yi shaida a kan shi kenan ya shaida shi ya zalunci za a kwato haƙƙi a kansa to in ya kun almashhudu lahu ko almashhudu alaihi shi wanda za a yi ma shaida in ya kasance ko za a yi shaida a kan shi ko za a yi shaida gare shi in ya kun ghaniyan in ya kasance mawadaci au faqiran ko talaka to fallahu aula bihima ai Allah shi ya fi cancanta ko kalle shi don haka kakka yarda talakai zalunci mai kuɗi ka ce a saboda talauci ne bane a tausaya mai amma wani tausayi za a yi sai dai a ce ya yi zalunci in dai mai kuɗin ya yi ne ya yi mai ya yi mishi to muku al'adar mu kullum mai kuɗi shi ya yi zalunci kullum mai mulki shi ya yi zalunci ba a hankalta ba a'a wani bi tana ta iya tasowa da ƙasa sai Allah ce to fala tattabi'ul hawa kakku bi son rai an ta'adilu kina Allah ta'adilu don kakku ya adalci a'a sai Allah ce to wa in talwu aw tu'ridu anan muna da wato nan ne tawjihul qira'at yake a cikin wannan aya muna ganewa ko yawwa wa in talwu aw tu'ridu imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu hamza al-kufi sun karanta wa in talu talu aw tu'ridu an gane ko daga waliya yali wilayatan shi ko wa in talwu daga lawayal wini talwu asalin shi talwiyuna lawayal wi ya karkata shi yasa suke cewa lawa unuqad dawa ya karkata wayan dabba in sun kai mai shadda to wa in talwu a qira'a ta jamhur in kun ka karkata kun ka yi dubara kun ka yi ciwa-ciwa auto uridu ko kun ka kai da kai ba ku yi shaida ba kun ka kiya fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira kuma ka bane Allah subhanahu wata'ala ya san abin da kuke aikatawa ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan in mun ka dauki qira'at eh wa in talu an gane ko wa in talu wawun guda ce daga waliya yali wilayatan in kun jibinci lamari daga wilayana wa in walitum amra shahada in kun ka jibinci lamarin shahada yana nuke nan in kun ka ce za ku yi ku karbi shaidar ko ku kafa shaidar ku yadda kuna cikin masu kafa shaidar auto uridu ko ku kawo da kaifa inna Allah kana ta amalu na khabira Allah ya sani kenan waccan talu tana nuna kun karkata kun ga gaskiya kun ga wagga talu kuma a'a kun dauka kenan ko ku dauka ko ku dauka Allah ya sa abin da ya faru mun gane ko wannan aya tana daga cikin ayoyin da suna da wahalar tabbakawa saboda fadin gaskiya abu ne mai wahala mun gane ko kuma fadar gaskiya ba wai fadar gaskiya ake bukata ba da uslubi mai kyau wani zai faɗi gaskiya amma ba yanzu misali mutumin da zai gama ka gaskiya cikin mutane galibi sannan yake kaskanta ka an gane ko amma mutumin da zai ja ka a gefe ko ya rubuta ma takarda to gyara yake su ba sani ko mun fahimta ba yawwa aya ta gaba ita ma akwai qira'ata a cikin ta Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba to nan al'amru yuradu bihi dawam malam misbahu ana nufin adawwama tunda an ka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani aminu billahi ku imani da Allah to da ba ai kana da imani ana nufin ku dawwama ko ku ƙara jajircewa ko ku ƙara ci gaba da ayyuka wanda za su ƙara tabbatar da imanin ku tunda ayyukan suna cikin imani a aqidat ahli sunna wal jamaa aminu billahi wa rasulihi sai ce wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi ko da littafin da Allah ya saukar akan manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wal kitabin ladhi anzala min qabl da littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ko littattafai tunda alnan jinsiya ce tunda littattafan da an saukar gaban Qur'ani suna da yawa sai zaman to kenan al bi ma'anar jins wa jinsil kutub allati anzala min qabl to wannan ne yake nuna cewa in mun ka hankalta ma wato wannan ƙira'a kenan amma akwai waɗanda suka karanta saɓanin haka wato kenan da imam ibn kasir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basri da kuma ibn amir sun karanta ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nuzzila ala rasulihi da littafin da ke nan aka saukar ga manzo an gane ko wal kitabin ladhi unzila min qabl da littafan da aka saukar nan ba a kawo fa'ili ba ban san ko mun fahimta ba nazzala da anzala kenan fa'ilin ya bayyana lil fa'il ne shi ko nuzila da unzila mine ne mabniyun lil maf'ul an gane ko to qira'a ta ibnu kathir da abu amr da ibnu amir wal kitab alladhi nuzila ala rasulihi wal kitab alladhi wato unzila min qabl mun gane ko yawwa to kowace qira'a sai malamai suka yi kokari aka yi taujihinta qira'a da ta karanta nuzila ala rasulihi wal kitab alladhi unzila min qabl sai an ka kafa wata hujja wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kaga mabniyun lil maf'ul da an gane ko sannan kuma aka kafa mata hujja walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim farko farkon suratu wato muhammad ko suratul qital ita ko kira'a da ta amce an wal kitabin ladhi nazzala ala rasuli wal kitabin ladhi anzala min qabl qira'a ta jamhur wadda ba ita ce qira'a ibnu kathir da abu amr da ibnu amir ba anan inda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra kaga nazzala ala rasulihi nazzalna dhikra kaga ni ko sannan kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra kaga anzalna mun sauka an yi isnadin fi'lin lil fa'il to menene alakan nazzala da anzala wasu kace an ce nazzala abin da ya sauka kadan kadan qur'ani ya sauka cikin shekara 23 unzila kuma anzala yana nufin abin da an ka saukar lokaci guda kenan wannan yake nuna at-taura da injila sun sauka lokaci daya misali wasu malamai sun kace kai duk suna iya daukar sauka kadan kadan da mai yawa su yaki ne da mamanta su mun gane ko yawwa wallahu ta'ala a'lam kenan waccan qira'a nuzila bata faɗi wanda ya saukar ba unzila bata faɗi ba ita ko nazzala sai ta nuna Allah ne ya saukar shikenan magana ta ƙari ayat da za mu ɗauka ta gaba aya ce ta 140 a cikin suratu wato an-nisa'i inda Allah ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙad haƙiƙa an gane ko? nazzala alaikum Allah ya saukar muku imamu asim al-kufi da imamu yaqub an gane ko? al-basri sun karanta wa ƙad nazzala alaikum Allah ya saukar muku domin an yi zance ai Allah nan ya saukar ban sani kun fahimta ba tunda ya ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi ina fata an fahimce ni da ya ce nazzala kaga asumi yana daga cikin wanda sun ka karanta nazzala ina fata an fahimce ni da shi da yaqub kenan nan ma sun karanta da nazzala su biyu din nan ya nuna kenan Allah ya saukar muku sauran kuma sun karanta anan wa qad nazzala mutum biyu ne suka karanta imamu asim da imam yaqub su kaɗai sun karanta nazzala sauran kuma sun karanta wa qad nuzila alaikum fil kitabi an saukar muku sai waccan ta nuna wando nuzila an saukar ta jamhur nazzala kuma sai ta nuna Allah ne ya saukar qira'a ta asim da yaqub kira akwai bayyana wanda ya saukar a ciki alaikum akanku bai ce akan kuma mata ba alaikum wa alaikunna li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath fil kitabi a cikin littafi Allah saukar an idza sami'tum ayatin lahi in kun ka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha kuma ana izgi da ayoyin Allah fala taqudu ma'ahum ka ku zauna tare da su hatta yakhudu fi hadithin ghairi sai sun shiga cikin wata magana wadda ba ita ba domin in kun ka zamana innakum idan mithluhum kun yi tarayya da su kun zanta bakar su ba ku yi kishin maganar ubangiji ba Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina Allah zai hada munafiqai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a a cikin jahannama gaba daya ban sani ko mun fahimta ba muna gane ko yawwa to kaga da almunafiqina da alkafirina wani bi sai su shige mutum ya zai rabban manta sojan harda to in ka hankalta ma ayat dake cikin suratul tauba wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama shikenan sai ka gane kalma ta munafiqin ita ke gabata mun gane ko mu je gaba abinda za mu ƙara a nan shi ne cewa wa qad nazzala alaikum Allah ya saukar muku wannan ya nuna suratu an-nisa'i an gane ko ta sauka bayan suratul an'am suratul an'am makkiya ce ko suratul nisa'i madaniya ce to amma ga daga cikin dalilan suke nuna wannan ya ce an saukar muku in ya ce an saukar muku abu ya riga ya gabata ko to can cikin al'amari ke cewa wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsi innaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qaumi adh-dhalimin masani ko mun fahimta ba to ayat da zamu tashi akan ta ta gaba aya ce ta 145 a cikin surutun nisa inda Allah ce innal munafiqina lalle munafiqai waɗanda suka mutu ba su tuba ba fi darkil asfali minan nar suna can ƙasan ƙasan wuta fi darki imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyyu sun karanta fi darki sauran kuma sun karanta fi daraki fi daraki wasu malamai sun kace dun ma'anar su daya kama as-sam'u da as-sama'u larabawa suna cewa as-sam'u suna cewa as-sama'u duk suna nufin ji kinan fi darki fi daraki duka ma'anar su daya ban sani ko mun fahimta ba ana ganewa ko yawwa to waɗansu malamai kuma sun ka ce a'a in an ka ce ad-darak fi daraki waɗanda sun kai fataha sun ka ce jam'u daraka daraka daraka shine kamar wato kenan can kololuwa ƙasan ƙasa jam'in ta ne sai a ce min darak kamar yadda ake cewa albaqaru sai a ce albaqaratu kaga albaqaratu guda albaqaru masu yawa an gane ko sun kace kuma an kace bisukun masdar shine matsayin masdar yake masdar kenan kamar suna ne na asalin kalima din kenan sun bambanta to a larabci akwai abubuwan da an shahe ta'un sun koma jam'i galibi asma'ul ajnas ne in ban manta ba kaga as-samaru da as-samaratu as-samaratu yan ƙara ta'un ya zan ɗa guda as-samaru ya zan ƴaƴa hakan ga an-nakhlatu an gane ko bishiyar dabino ɗaya iccen dabino an-nakhlu ya zan jam'i bishiyoyi haka attamratu dan dabino daya attamru dabino mai yawa to kaji da wasu malamai sun kace akwai bambanci tsakanin su walan tajida lahum nasira baka samu wanda zai taimake su mun gane ko to wannan shine abinda sun ka kawo wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka tattauna a kansu an ce munafikai suna can kasan kasan wuta sannan kuma an ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab an gane ko su kuma hawariyuna mutanen annabi isa an ka ce fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin to cikin sunan hatsarin azaba in ka diba cikin al ahadithul muskila awadida fi tafsir al qur'an al karim a ayata a shafi na 427 zuwa shafi na 436 kuma in ka diba cikin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين وجا فإني, أعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ثم يا كاو بياني mun gane ko waɗansu malamai suka ce a'a su munafikai su ne suka fi tsananin azaba an gane ko cikin masu ɓoye gaskiya su kuma kafirai na fir'auna su ne suka fi saboda su ne kafirai na zahiri an gane ko su ko waccan na fa inni u'adhibuhu adaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin kace Allah bai saukar da ma ma'ida tambadan shar'i na ce fa inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum sun kace ma Allah bai saukar ba wasu kace a an saukar wasu sun ka kafirta to su ko cikin waɗanda sun ka nemi wani abu suka bijiri babu wanda za a yi ma azaba irin su wasu malamai suka ce a'a da su ala fir'auna da su munafikai da su waɗancan in ma an saukar da ma'ida na mutanen annabi Isa su ne za a kai kololuwa dukkan su babu wanda ya wani mun gane ko sharaɗi da an ka ba su to wasu sun ce an saukar sun kace ba a saukar ba to in ma an dauki an saukar kenan sun yi tarayya da su da mutanen fir'auna da munafiqina shi yasa wadansu sun kace to kowane sai a hankalta ma irin bangaren da yi su wadancan na tambaya ne kenan duk wanda ya tambaye wani abu aka saukar mai bijiri babu wanda za a ma azaba irin waɗannan su ko ala fir'auna saboda duk wanda ya kafirci babu irin nasu za a sa su gaba su ko waɗanga abin nan munafiqin duk mutumin da ya boye gaskiya yake kwane-kwane to babu wanda zai sha azaba irin ta munafikai ko kuma a ce dukkan su za a kai su wuri guda babu wanda ya wani suna a ƙarshe Allah kai mu da tsari ayar da za mu tashi a kanta ta gaba ita ce wato aya ta 150 ko yawwa zuwa aya aya ta 150 zuwa ta da ɗaya zuwa ta da biyu an gari ko har zuwa ta da uku a cikin surtun nisa duk suna ɗauki da taujihi na ilmul qira'at waɗansu daga cikinsu suna da taujihi biyun na farko da ta hamsin da ta hamsin da ɗaya ba su da taujihi na qira'at na ma'ana shi yasa amma saboda ma'anar ba za ta fito ba sai an abin nan karanta su yasa za mu karanta Allah ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli waɗanda suke kafirce ma Allah da manzanninsa nan galibi ana cewa yahudawa ake nufi saboda ɗabi'a su ce amma ayat ta shafi duk wanda ya koyi da su sai kawo ya kafuruna fi ilimu dari'i ne fi da tajaddud wa takra wa yuridu an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi suna son su bambanta yau da gobe fi ilimu dari'i aikin suke nan su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin suna cewa mun yi imani da sashi mun yi imani da sashen manzanni ba mu imani da sashen manzanni ba ko kuma mun yi imani da sashen littafai ba mu imani da sashen littafai ba wa nakfuru bi ba'd mun kafirce ma sashi shi yasa Allah ya ce afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ko baka dan bari in kuma manzanni ne ai sun yi imani sashin annaba sun yi imani sun ki sashi sashi da imanin annaba kristoci sun yarda da annabi Isa da annabi Musa alaihi ma wa ala nabina afdalus salatu wa muslim amma ba su yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko yahudawa sun yarda da annabi Musa ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wa yuridu da an yattakhidhu bayna zalika sabila kuma suna son su rike hanya tsakankanin wannan su bambanta tsakanin Allah da manzanni su ce kawai mun yi imani da tafan Allah ba mu imani da manzannin Allah ba su rike wannan hanya Allah ce to ulaika humul kafiruna haqqan waɗanda su ne kafirai na gaske wa atadna lil kafirina azaban muhina mun yi makafirai tattalin azaba da suke ta wulakanci kamar wanda zai cewa yayi imani da alqur'ani ma bai yarda da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba yana so ya bambanta tsakanin Allah da manzo to wanda yayi akan ilmi an gane ko ya san da bata ce yake akan ta wannan ya hita musulunci wanda kuma shi jahili ne bai iya garewa sai abin al'amarin shi zuwa ga Allah an gane ko amma aikin da ya aikata kafirci ne amma sharuɗin kafirci su tabbata a gare shi tunda yana da jahilci wannan za a bar al'amari zuwa ga Allah والذين آمنوا بالله ورسله ودن سن كاي ايماني da Allah da manzannin shi walam yufarriqu baina ahadin minhum busu bambanta tsakanin ɗaya daga cikin su ba saboda lam yufarriqu baina ahadin bince minhu ba saboda shi ahadin na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum shi yasa ce minhum ba su bambanta tsakanin ɗaya daga cikin su ba ulaika sai ce saufa nu'tihim ajran azima kuma akwai ulaika saufa yu'tihim ajran azima muna ganewa kina akwai qira'o'i daban-daban imam hafs wanda rawi ne na asim ya karanta ula'ika saufa yu'tihim ajran azima da sannu Allah zai ba su lada mai yawa sauran kura sun karanta wato ula'ika saufa nu'tihim bin nun musu Allah za mu ba su annunu litta'zim za mu ba su lada mai girma to idan muka je wajen taujihin wannan za mu ga cewa shi da hafsu da karanta yu'tihim kenan za a yi taujihin ta da siyaki don an ambaci sunan Allah an ka ce innal ladina yakfuruna billahi kaga ula'ika sayu'tihim ay sayu'tihim Allah an gane ko waɗanda kuma sun ka karanta abin nan sannan kuma akwai nazir kinta nan ba su yaƙi ba can wani wuri inda Allah ya ce wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima aya ta 146 a cikin suratu an-nisa to ita ko qira'a ta nunun wadda sun ka karanta kenan ta banda hafs kenan qari'i tara da rawi guda sanu'tihim an kafa mata tamka hujja da mubir inda Allah ce wa atainahu ajrahu fi dunya kaga atainahu za mu bashi annabi ibrahim kenan ko baka nan bane wa atainahu ajrahu fi dunya ko cikin bakar kuma yace wa laqad istafainahu fi dunya a cikin nahal yace wa atainahu fid dunya hasana ga mai har da alqur'ani sai Allah subhanahu wata'ala nan aya ta gaba yas'aluka ahlul kitabi ko an tunazzila alaihim kitaban minas sama an gari ko ahlul kitabi suna neman ka yawwa ka saukar musu da littafi daga sama faqad sa'alu Musa akbar min zalik ko sun tambayi annabi Musa abin da yafi haka girma an gane ko sai Allah faɗe shi faqalu arina Allah jaharatan shine abin da yake girma dama yace am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl yani an ka tambayi annabi Musa sai ya kawo shi faqalu arina Allah jaharatan fa akhadhtum as-sa'iqatu bi dhulmihi thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat fa'afuna an dhalik mun gane ko to irin wannan da Allah subhanahu wataala ya ce an tunazzila ka saukan musu da littafi mun gane ko yawwa imam ibn kafir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub sun karanta an tunzila alaihim kitaban min sama ka saukar musu an tunazzila ka saukar musu muna iya cewa duk ma'anar su daya illa dai wanga an tunzila daga anzala yunziluni an tunazzila daga nazzala yunazziluni ko kuma mu ce a'a an tunazzila ka sauka musu littafin kaɗan kaɗan yau da gobe ko an tunzila ka saukar da shi lokaci guda arba'in mu da kashi ce a sauka musu littafi daga sama Allah ce faqad sa'alu Musa akbar min dalik sun tambayi annabi Musa abin da yafi wannan girma faqalu arina Allah jahra suka ce an gane ko a nuna musu Allah kiri da kiri fa akhadathum as-sa'iqatu bi dhulmihim sai tsawa ta kama su saboda zalunci da suka yi thumma takhadhu al-ijla sannan sun karki dan maraki an shafe abin da sun karke shi abin bauta dan bai cancanci ma a kira shi ba sai ce thumma takhadhu al-ijla ai thumma takhadhu al-ijla ilahan min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu fa afawna an dalika Allah ce to sai mun ka kau da kai hujjoji sun zo musu na bauta Allah shi kadai tun da lokacin da sun ka fito a madan maraki ba ana da an ba su at-taura ba tun da lokacin annabi Isa annabi Musa ya karba at-taura ne amma sun ga hujjoji saboda Allah ya halakar da Fir'auna kinan ya tabbata Fir'auna ba Allah bane da sauran wadansu hujjoji wanda za su shigo a nan Allah ya ce to sun mattakhadul ijra min ba'di ma ja'atuhum al fa afauna an dalika mun yafe musu amma kafin a yafe sai da an kace su yaki wa id qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtu anfusakum bi ittikhadikum al ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum sai da an kace an ta musu wannan Allah ya ce wa ataina musa sultanan mubina mun ba annabi musa sultanin hujja wadda take wato bayyanan na na fata an finci yawwa ayat da za mu je gaba takanta ayat da Allah ce wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim mun dauko dutsi a saman su saboda alƙawarin su can cikin bakara ya faɗi wannan wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura amma inda ya fassala bayanin can cikin suratul a'raf وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ستمي ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا منك تيسو شجاع قوفا سنا ما سجدا وقلنا لهم منك تيسو لا تعدوا في السبت kada ku yi ta'addanci a da ya adu ka ku ƙetare iyaka ma'ana ku yi kamun kifi lokacin da ba a umarce ku ba to a nan wajen la ta'adu idan muka duba imamu abu jafar da kalun an gane ko shi kalun yana da fuska biyu to ɗaya daga cikin fuskokin kalun bi tashdidid dali sai sun kai ma dalun shadda ma'a iskanil aini kuma suka yi ma mi suka yi ma ainun sukuni kinan la ta'adu sun yi ma dalun shadda sannan shi warshi ya karanta illa annahu fataha al'aina la ta'addu la ta'addu an gane ko shi ko qalu ne da wani wajhu wanda ikhtilasul haraka ake yi ikhtilasu fatahati al'ain sauran kuma sun karanta la ta'addu fi sabti to waɗanda sun ka abin nan sun ka karanta abin nan bi fathil aini sun kai ma ainun fatha an gane ko an yi taujihin wannan ƙira'a da annazir domin aslu asluha la ta'tadu ne sai ce la ta'addu ko la ta'addu ko la ta'addu kina asalin shi la ta'taduna ta'un din sai an ka maida ta dalu kakku yi ƙetare iyaka to kaga kuma wannan yazo irin wannan lafazin yazo cikin alqur'ani na ta'tadu wa laqad alimtumul ladina ta'tadaw minkum fi sabti da kuma wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin to da ke kissa ba guda bace amma dai lafazin yazo iri daya sannan kuma ita ko kira da ta karanta la ta'du fi sabti duk da ku ƙetare iyaka ne ita ma an kafa mata hujja da annabir tamka inda Allah ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna bai ce idh ya'taduna ba idh ya'duna fi sabt idh ta'tihim hitaduhum yawm sabtihim shur'an wa yawm la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun an gane ko yawa kenan daga ada ya'duni adal mar'u ya'du idha jawaza al-hadd idan ya ƙetare iyaka dama su bani isra'ila ƙetare iyaka gare su ba wani abu bane Allah kai mana tsari ina fata an fahimta saboda mutumin da zai zama to kullun yana son ya ƙetare iyaka dan matsala na shi da kace ma dan matsala ko eh to eh kafin mu je wannan aya da an kai taujihin ta ulaika sa ulaika sawfa nu'tihim ajran azima ko sawfa yu'tihim ajran azima aya ta 152 ka koma cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a shafi na 865 na Umar Bazmul Sheikh Umar Bazmul rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan to ita ko wannan aya ta 154 wajen la ta'du ko la ta'addu ita ko a cikin majallatu tadabbur a adadi na tara shafi na 34 an gane ko sun yi taujihin ta da balaga ta abin nan yadda ake taujihin ƙira'a da ilmul balaga a shafi na talatin wato da hudu an gane ko yawwa sun ka ce idan waƙa a harfin mudgamun idan harafi wanda an ka sanya cikin wani harafi ya zo ba da harfin sahihin bayan harafi ingantacce kana zalika min dawa'in nuzuli wannan yana zamantowa daga cikin dalilai shi ne dawa'i an martabatil fasaha sai zama to bai cika cikin fasaha ba ba a sa cikin fasaha illa ma kana min kalamillahi amma banda magana Allah li'anna usran nutqi bil kalima domin in kalima ta yi nauyi wajen fada domin nauyin kalima wajen fada thiqalun kamar wuyar kalima wuyar fadar kalima thiqalun ai nauyi na wathiqalu shi ko nauyi ma'lulun illa ce ta tanafurul hurufi harufa kenan sun nisanci juna kamar yadda wannan kira'a da Allah ce la ta'addu ko la ta'addu ta'addu kai sukuni kuma ka sanya wani abin nan ina fata an fahimci ni kaga akwai ni kaga akwai nauyi gare shi to irin waɗannan akwai su kamar inda Allah ya ce khudhil afwa wa'mur khudhil afwa wa'mur khudhil afwa wa'mur an gane ko kira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala in ban manta ba ta Imam Duri to kaga wannan sai zama to akwai nauyi gare shi to tunda ya zo cikin Qur'ani ya nuna wasu larabawa suna yin shi to baka ce sun magana Allah babu fasaha kuskure na sai dai ko dai ka ce wannan a laraba wanda suke faɗan shi su a wajen su shine daidai kuma har yayi musu sauki yau da gobe suna faɗa shi mun gane ko amma ba a ce cikin magana Allah babu fasaha ko kai istithna'in magana Allah amma dama tunda Qur'ani ya saka da larabci a ce su ba su faɗar yayi sauki gare su babu wata matsala imamu shatibi yace wa idghamu harfin qablahu sahha sakinun asirun wa bil ikhfa'i tabbaqa mafsila irin waɗannan sai ka dan yi wato wani dan ikhfa'i ka samu ka tsira daga wato abinda ka dan ikhfa'i khudhil afwa mun gane ko yawa ayat da zamu dauka wato ita ce aya ta 162 a cikin suratu an-nisa an gane ko yawwa inda Allah subhanahu wata'ala ya ce lakinin rasikhuna fil ilmi minhum an yi zancen ahlul kitabi ne fa bi zulmin min alladhina hadu saboda zaluncin yahudawa hurrimat alaihim tayyibatun an haramta an haramta musu abubuwa dadada an gane ko shine daga cikin dalilin da yasa zaluncin su kuma bi saddihim an sabilillahi kathira saboda kange su mutane suna kange mutane daga hanyar Allah shi yasa an haramta musu wasu abubuwa an gane ko kuma wa akhdhihim riba kuma saboda karbar riba da suka yi an ka haramta musu waɗannan abubuwa wa qadnuhu anhu Allah ya hana amma saboda suna son su ci dukiyar mutane bulus wa aklihim amwalun nasi bil batil da cin dukiyar mutane ta hanyar banna ta zalunci to ai riba tana daga cikin su amma sai an ka ambaci riba saboda zikrul al khas ne qabla al am lilitina bihi dan ita riba ta shahara gare su wa atadna lil kafirina azaban alima Allah ya ce mun yi makafirai tattalin azaba wanda take mai radadi to tayyibatikin nan sai Allah ya faɗa waɗanda an haramta musu can wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma ko ba kana bane can ci kuma cikin suratul nahl ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu wanda yanzu kina an'amu ta riga yin sabka dan ya ce min qablu can gaba ne to min qablu kenan sai su koma cikin sai su koma cikin an'am fa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur nan kuma cikin nisa'i sai nuna cewa ta sanadiyyar waɗannan na abin nan ɗayi ba cikin ga dalilin da yasa an karamta musu a cikin surutun nisa'i to sai Allah ce lakinin rasikhu da fil ilmi minhum sai dai waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi daga cikin su wal mu'minuna da mu'minai yu'minuna bima unzila ilayka sun yi imani da abin da anka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da anka saukar gabaninka alwawu la tufidu tartib ana iya wato asalin magana wa ma unzila min qablika wa ma unzila ilayka amma sai an ce wa ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika saboda i'tina'i da abinda an ka saukar mishi domin da kai imani da abinda aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi dole ne kai imani da wadancan amma sun sai sun yi imani wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu sai Allah ya ce to wal muqimina salata da masu tsaye da sallah nan ya kamata a ce wal muqimuna salata sai an ka ce an yi taksisin shi ne wa akhussul muqimina salata bil madhi ko wa amdahul muqimin as-salata kamar da an ce wa mar'atuhu hammala talhaqab ba qira'atul hatabi ba kenan azummu hammalat al-hatab wal mu'tuna zakata da waɗanda suke bada zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da waɗanda sun kai imani da Allah da ranar ƙarshe ulaika sanu'tihim ajran azima an gane ko yawwa ulaika sanu'tihim ajran azima idan muka duba imamu hamza da imamu khalif sun karanta ula'ika sayu'tihim ajran azima Allah zai ba su an gane ko sauran sun karanta sanu'tihim duk da kishi yaqub shi na karanta sanu'tihum an gane ko kenan dai nunin kin an ka hankalta ma shi hum din ba wani bambanci bane duk da miri ne to sayu'tihim Allah zai ba su ya za mu taujihin wannan qira'a tunda ya ce sayu'tihim ina fata an fahimce ni yawwa to kenan sai a hankalta ma sayu'tihim tunda sunan Allah ya gabata wa bi saddihim an sabilillahi kaga sunan Allah ya gabata to waɗanda sun kai imani su kan sayu'tihim Allahu ajran azima a qira'ata wato abin nan Hamza da kuma Khalaf wanda sun karanta sanu'tihim an gane ko sai zaman to iltifati ne an kai duk da yake an bace sunan Allah bi siratul ghaib wa bi saddihim to sanutihim musu Allah zamu ba su wan nunu lit ta'zimi ta girmamawa ce ba ta ta'addudi bace Allah zai ba su lada kina akwai iltifati wato a cikin wato wannan qira'a yawwa to aya wadda take ta karshe zamu dauka cikin wannan karatu ta tawjihul qira'at kuma ita ce ina ganin wadda akwai tawjihul qira'at na fuskar ma'ana a cikin suratul nisa'i ita ce inna auhayna ilayka Allah ce mun yi wahayi gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh wan nabiyina min ba'dihi da annaban da sun ka zo bayan shi an gane ko to kenan ya nuna cewa shin babu annabi gabanin annabi nuh akwai annabi adam ko tunda hadisi ya tabbata nabiyyun mukallam sannan kuma malamai sun kace shi annabi adam rasulun tunda ko hawwa'u dai an kace isar da sakon Allah ayyazar rasul mun gane ko sannan kuma wadanda sun kai aiki da shari'a ta annabi adam kafin annabi nuhu ai dole da shari'a annabi adamu za su aiki kenan annabi adamu rasulun da ta fuska istinbat da yace min ba'dihi ba yana nuna babu annabawa ba gabanin annabi don baka iya cire annabi adamu cikin annabawa eh cikin manzanni na wasu kace ba cikin manzanni amma zan tafi ingaci na cikin su tunda su zira ashir sun kai aiki da shari'a wasu kai aiki dole su aiki da shari'a sa an gane ko shi yasa da yace wala qad ahidna ila adamu min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma sai sun ce da Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kai hakuri irin yadda ulul azmi minar rusuli suka yi hakuri sai suka ce annabi adamu ai bai shiga don shi ba ma rasulun na ba wasu suka ce a shi rasulun na tunda waɗanda suka rayu gabanin gabanin annabi nuhu ai suna da sharar da suka yi ta annabi adamu ta sai da manto kenan annabi adamu ko a ce kwata kwata bai ma cikin rusul kenan babu zancen ai taksisin shi ko a ce yana cikin rusul amma bai shiga cikin ulul azmi dan ya ce ulul azmi minar rusuli sai ce kuma wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma bai da wannan azman mun gane ko to sai Allah ce wa auhayna ila ibrahim mun yi wahayi zuwa ga ibrahim wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal asbat da al asbat jikoki kenan na annabi yaqub jam'i ne na sibtun wa isa da isa wa ayyuba da ayyuba wa yunusa da yunusa wa haruna da haruna wa sulaimana da sulaiman wa ataina dauda zabura mun ba annabi dauda zabura an gane ko to kaga waɗanda suka cewa akwai wani littafi da aka ce ma zabura nan yanzu ana karanta shi ana fassara ba zabura ce ta annabi dauda ba kawai mutum na zama da ya rubuta abi ne abin da zabura ta ɗauki dauda ina take eh dan karami na ana wa'azi da shi munan ana wa'azi da shi amma wannan nan ba ba ba ba ba ingantaccen littafi bane kamar dangantuwar shi a ce abin nan inda dai an bar shi dai ga littafi na wa'azi sai a duba a gani magana da ya faɗa ta gari a ɗauka wanda ba ta saba manasi ba amma a ce zabura ta to in ka ce zabura asalin ma zabura yana nufin littafi to in ka ce kana nufin zabura ta annabi dawuda to nan kama ayan yi ƙarya ina sanadi ina hujja mun gane ko to yawwa wa ataina dawuda zabura to imamu hamza da imamu khalaf sun karanta zubura an gane ko zubura sai malamai sun ce na an bashi zaburan littafi zuburan kuma sun ce wato kenan jam'i ne na zuburan kenan jam'i ne na azabru azabru takardu kamar da zarar suke ce addaharu zamani jam'in shi adduhur duhur zamunna kenan inji malaman zauri to in kace zabura an bashi littafi zubura an bashi takaddu to ai takaddun suna in an ka hada su zammi littafi ai at-taura Allah ya kila ta alwah ya alwah alluna walamma sakata an musa ghadabu akhadha al-alwah sannan ya kira ta nusakh dan ya ce wa fi nuskhatiha cikin abin da an ka rubuta cikin ta amma an ka haɗa waɗannan allunan ko takardun na attaura ƙarshe mi za su komawa littafi to in yace zabura littafi in yace zubura takardu waɗanda an haɗa su za su komawa littafi ko ka ce a littafi mai babi babi babi da yawa sai sun ka zama to kenan babu bukka a cikin shi daban-daban suna an hankalta ma an ka ce zuburan in kuma an hankalta ma littafin gaba ɗaya sai a ce zabura dan kaka ce da takwai da dama da an ka bashi duk dai kira'o'in za su koma zuwa ga abu guda to wannan ita ce aya ta ƙarshe da zamu ɗauka kuma ita ce aya ta ƙarshe da zamu iya bayani na wato ilm na alƙira'at taujihul qira'at a cikinta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya ba mu iko da dama abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh